إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa musulmi da muka sake taruwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjid siddiq a yau muna daren lahadi a yau muna lahadi daren litinin wanda ya daidai ga 28 ga watan almuharram hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga watan hudu ga hudu ga watan takwas miladiya isa alaihi salatu wasalam shekara ta hudu. za mu ci gaba da karatun littafinmu mun tsaya inda malam yake cewa mun tsaya inda na muka kwana na'am mun kwana inda malam yake cewa athaniyatu yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce musulmi ya san lalle wajibi ne akan shi malam yace al'amalu bihi al'amalu bihi malam yace mutum yayi aiki da wannan ilimin baya malam ya ce mana abu na farko shine ilimi yace shi ko ilimi shine sanin Allah shine sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shine sanin addinin musulunci da hujjoji shine mala ya ce to bayan mutum ya san wa'annan abubuwan shine mala ce al'amalu bihi dole ne mutum ya yi aiki da ilimin da ya karanta shine abin da malam yake so ya kwatanta mana a nan mala ya ce al'amalu bihi mutum ya yi aiki da ilimi wanda ya sani a baya na addinin musulunci shi ko idan aka ce aiki ana nihin a ga alamun magana Allah subhanahu wa ta'ala a jikin mutum a ga alamun maganganun Allah subhanahu wa ta'ala a tattare da mutum idan labari ne Allah ya bada to mutum ya gazganta wannan labarin ya yarda cewa lalle wannan labarin tunda ya zo daga alkur'ani ko ya zo daga hadisi tabbas labari ne wanda ya kamata a gazganta haka a ga ayyuka wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi a gane su musulmi yana aikatawa sannan abubuwa wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musulmi ya guje su musulmi ya bar su to aiki yana daga cikin aiki a ga mutum yana barin wa'annan abubuwan shi ko aiki a shari'ar mu ta musulunci wajibi ne da abin da ka sani na shari'a to wajibi ne ka yi aiki da shi wajibi ne mutum ya yi aiki da duk abin da ya sani na shari'ar musulunci wanda kuma bai yi aiki ba da ilimin da ya zo makaranta aka koya mishi ko bai yi aiki ba da ilimin da yake karanta ma mutane to wannan ilimin zai kasance hujja ne a gare shi ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu a nan malamai sun kasa aiki gida uku malam da ya ce al'amalu bihi yin aiki da wannan aiki to malamai sai suka kasa aiki gida uku a nan kaso na farko shine aikin da mutum zai yi wanda wannan aikin shine zai tabbatar ma cewa lalle har yanzu kana cikin musulunci misali kamar akwai abin da ake ce ma tauhidi akwai abin da ake ce mana waqidul islam wanda in mutum ya bar ɗaya daga cikinsu to wannan mutumin ya huta daga cikin musulunci kamar yi ma Allah shirka kamar bauta ma wa'ansu da sunan cewa su su matso ka ko su gulgusar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan aiki na farko shine mutum ya yi aiki da abun da zai barin shi a cikin musulunci saboda akwai ayyukan da da musulmi ya yi su to idan dai ya sani to ya hita daga musulunci kenan aiki na farko mutum duk abin da aka ce idan ka aikata shi za ka fita daga musulunci to ya kamata a ce mutum ya kiyaye wannan bai aikata wannan aikin ba kaso na biyu kuma malamai suka ce aiki wanda ya kamata mutum ya yi abin da zai taimaka maka ka yi duk wani wajibi da allah ya ɗora ma allah ya ɗora ma ka yi sallah allah ya ɗora ma ka koyi tsarki allah ya ɗora ma ka yi azumi allah ya ɗora ma ka yi zakka allah ya ɗora ma ka yi hajji to yana daga cikin aiki mutum ya yi aiki da wannan ilimin wanda zai taimaka mushi ya wa'anga wajibubbukan da allah ya ɗora mushi domin duk wajibin da allah ya ɗora maka akwai kaifiya akwai yadda ake yin shi akwai daidai inda aka ce ka tsaya daidai inda aka ce kakka ƙara akan wannan wajibin kenan ya kamata a ce mutum ya san wannan ayyukan ko ya yi wannan ayyukan wanda za su taimaka mushi ya sabke faralin da Allah ya ɗora mushi sannan abu na biyu mutum abubuwan da Allah ya ce ya haramta Allah ya haramta shaye-shaye Allah ya haramta shan giya Allah ya haramta zina Allah ya haramta cin riba to ya kamata a ce mutum ya yi aiki da wannan ilimin nashi domin ya samu tsira a gobe ranar tashin alkiyama duk mutumin da yake ƙoƙarin yin aikin da zai taimaka mushi yin wajibin da Allah ya ɗora mushi duk mutumin da yake kokarin barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi to wannan mutumin yana daga cikin bayan Allah masu tsoron Allah kaso na uku a nan malamai suka ce ya kamata a ce mutum ya san abubuwa wanda za su taimaka mushi yin nafiloli misali mutum ya san cewa duk gabanin sallah ko bayan sallah za ka yi nafila azumi wanda ba na farilla ba ranar alhamishi ko ranar juma'a ko ayyamul bid na wata to ya kamata a ce mutum ya yi aiki da wa'annan abubuwan ko wa'annan nafilolin wa'anda za su taimaka ma ibada shi domin ta samu karkuwa ko ko kuskuren da mutum ya a ibada wannan nafilolin su ne za su ciki wannan gefen na wannan kuskuren to duk mutumin da yake kokarin yin aikin da shi ba wajibi bane ba amma shi nafila ne wannan mutumin ana kilga shi cikin bayan Allah masu kyautatawa su ne ake ce ma almuhsinuna wa'anda bayan Allah ya ɗora musu aiki sun yi kuma suna kawo wani aiki na nafila a sama domin su kyautata akan washibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu ashe a nan in mun lura malamai sun kasa aiki kamar da na faɗa gida uku na farko mutum ya yi aiki da abin da zai tabbatar da shi a musulunci da abin da aka ce idan kai shi za ka hita daga musulunci to ya kamata a ce ka bar shi ba ka yi aiki da shi ba sannan kaso na bi mutum ya san wajibcin da allah ɗora mai allah ɗora ma ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi tsarki dole ne ka je makaranta a koya maka yadda ake wannan abubuwan sannan ka yi aiki da su kaso na uku shine wanda zai taimaka maka ka san nafuloli da wasu abubuwa wanda su ba allah bane ya ɗora masu in ka ga dama ka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada idan kuma baka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba za ya ɗora ma zunubi ba akan baka yi wannan aikan ba saboda su ba wajibi ba ne don haka ‘yan uwa musulmi duk abin da mutum ya sani a shari'ar musulunci to wajibi ne wajibi ne ya yi aiki da wannan ilimin ilimin nan kaɗan ne mai yawa ne duk yadda Allah ya baka ilimi to ya zamanto wajibi ne kai aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abi barzat al-aslami ya hiddo daga ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in yace mutum ba zai gushe ba a ranar tashin alkiyama mutum ba zai wuce siradi ba a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi kan wasu abubuwa guda hudu a cikin abubuwan nan da za a tambaye mutum a cikin hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an ilmihi ma amila bihi dole idan mutum ya tsaya kan sirabi sai an tambaye shi wasu abubuwa guda hudu a cikin wannan abubuwan da za a tambaye ka abu na biyu da za a tambaye ka ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ilimin da ka zo makaranta ka ɗoka shin ka yi aiki da shi a inda Allah ya ce a yi aiki da shi ko ko sabanin haka ko ko ka juye wannan aikin domin ka samu wata manufarka ta duniya kenan duk mutumin da Allah ya bashi wani abu na ilimi daga cikin shari'ar musulunci zaɓe ne Allah subhanahu wataala idan ya ga dama ana anguwa sai ya sa kowa ya zo ya saurari karatu amma Allah bai haka ba sai ya zaɓo ka kai ka zo ka zamna ka saurari wannan karatun ba don kun ba don ka amfana to haka ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye ka ya ce ilimin nan da ka zo ka ɗoka ko ko ilimin nan da ka koya ma mutane shin ka yi aiki da wannan ilimin ko ko baka yi aiki da wannan ilimin ba ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa wataran wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ma yunfi annil jahal wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka menene za ya kore mini jahilci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mush al-ilm abinda za ya kore ma jahilci shine ilimi ka nemi ilimin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka domin ka sabke falari yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a sabke shi wannan mutumin sai ya ƙara tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ƙara tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yake ce mishi fa ma yunfi anni hujjatal ilm ya ce to menene za ya kore mini hujja ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi abinda zai kore maka hujja a ranar tashin alkiyama shine al'amal kai aiki da wannan ilimin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma kenan duk mutumin da Allah ya koyar da shi wani ilimi rahama ce tausayi ne na ubangiji ya sanya ka kana cikin ɗaliban ilimi kenan duk abin da ka koya kakkaranta a makaranta ya kamata a ga wannan abun a cikin aikinka na rayuwar duniya saboda ka samu ka tsira da shi a gobe tashin alkiyama abu darda yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da shi yake ce mushi kaifa anta ya uwamir manzon Allah yake ce mushi yaya kake ganin kanka idan ka tashi ranar tashin alkiyama za a ce maka a alimta am jahilta ka koyi ilimi ne koko ka zamna duniya kana jahilinka fa in kulta alimtu idan ka ce a'a ni ilimi na je na koya ƙila laka a ranar tashin alkiyama za a ce maka fa ma za a milta fi ma alimta mi ka aikata a cikin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wa in kulta jahilta idan ka ce ni ban je makaranta ba ayyuka rayuwa sun hana ni in je makaranta in koyi ilimi sai a ce maka ƙila laka fama ka na udruka fi ma jahilta sai Allah ya tambaye ka to menene uzurinka da wani irin uzuri ne ya hana ka a duniya hakka zo makaranta hakka zo a koya ma abinda Allah ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Darda yake cewa sai a ce maka menene uzurinka ka zamna jahili a duniya ala ta'allamta mi ya hana ka kaje ka koyi ilimi a duniya a shewa musulmi kalubale ne a gare mu duk mutumin da ya zamna jahili ba uzuri ba ne a gobe ranar tashin alkiyama ka ce ma Allah kai baka samu damar da ka zo aka koya ma karatu ba Allah zai tambaye ka to menene uzurinka idan ka ce a'a mu muna cikin masu zuwa makaranta ko ko mu muna cikin masu karantarwa sai a ce maka to menene kuma kai da wannan karatun da aka koya maka kenan dole ne babu uziri a mutumin da zai zamna jahili matukar dai akwai inda ake akwai malamai a gari magabata sun kasance suna yin hijira domin su je a koya musu aya guda ko a koya musu hadisi guda mutum zai tahi ya yi balaguran wata kwana arba'in wata biyu wata uku shekara ba don komi ba saboda ya koyi ilimi ashe har in dai akwai malaman da za ka tahiya kuma kana da daman da za ka yi balaguro ka koyi wannan ilimin to babu wani uzuri akan bawa dole ne ya koyi ilimi domin ya yi wajibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi mu'az bin jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ta'allamu ma shi'tum duk abun da ya maka daɗi na daga shari'ar musulunci ka koya ta'allamu ma shi'tum an ta'allamu ku koyi duk abin da kaji ya ma dadi ka koya na shari'ar musulunci manzon Allah ya ce amma babu ilimin da zai amfanar da kai sai ilimin da kai aiki da shi sai ilimin da kai aiki da shi ilimin da kai aiki da shi shine kada ilimi mai amfani shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana koya musu aya daya aya goma aya biyar sai su je sai sun yi aiki da wannan ayoyin da aka koya musu sun harrace sannan sai su dawo a ƙara musu wasu ayoyin sannan kuma su je su harrace kuma su yi aiki da wannan ayoyin sannan su dawo a ci gaba ashe yan uwa musulmi karatu ba tarin yawa bane a zamna a yi ta tahiya a abinda ake so a yi aiki bayan an yi aiki a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki al-khatibul baghdadi ya hitar da wata kissa a cikin littafin shi wanda yake ya samu shi suna iqtida'ul ilmi al-amal yake cewa wani ɗalibi yana zuwa wajen sayyida Aisha radiyallahu anha yana zuwa wajen Aisha tana koya mishi addini tana koya mashi hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan an kwana biyu ana ko tana koya mashi karatu wannan ɗalibin sai ya dawo wajen aisha ya ce mata a ci gaba da karatu daga inda aka tsaya sai ta tambaye shi ta ce ya gulam a amilta bi mata allamta ta ce aikin da karatun da aka koya ma a shiya ka yi aiki da shi ya ce la ya umma ya ce a'a ban yi aiki da wannan karatun ba take ce mashi falimaza na stakfiru min hujjajillahi alaina wa alai ta ce don mu yasa muke ƙara makan mu hujja hujjojin Allah bayan cewa an koya mu karatu ba mu yi aiki da shi ba kenan manhajin salaf a karatu shine idan aka koya ma karatu ka je ka yi aiki da wannan karatun sai ka dawo a ƙara koya maka wani karatu al-imamul asfahani yake cewa i'mal بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل yake cewa ka je ka yi aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka koya ya ce babu wani ilimin da zai amfane ka matuƙar baka kyautata yin aiki ba da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da kai ashe yan uwa musulmi duk mutumin da yake aiki da ilimin da ya koya wa'annan mutanen su ne za su tsira a duniya kuma su ne za su tsira a ranar tashin alkiyama duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi wani abu na ilimi bai yi aiki da wannan ilimin ba to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai mai hisabi akan wannan ilimin da Allah ya bashi kuma bai samu ya yi aiki da wannan ilimin ba Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana tagomashi yana gaya mana ribar da wa'anda in sun yi aiki da abin da aka koya musu za su yi ribar da ke gare su a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle kaga wa'anda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki da abun da aka koya musu suka yi aiki mai kyau kanat lahum jannatul firdausi nuzulan Allah ya ce wa'annan mutanen aljannatayyal firdaus su ne za su kasance masabkinsu a ranar tashin alkiyama a shaidu mutumin da ya kudurce cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya yi aiki da wannan kudurcewa a dukkanin addinin musulunci ya yi aiki da ilimin nan a azumi ya yi aiki da ilimin nan a zakka to wannan mutumin Allah ya ce kanat lahum jannatul firdaus nuzulan Allah ya ce aljannatayil firdaus ita ce za ta kasancewa masabki a gare su ranar tashin alkiyama Allah yake cewa man amila salihan duk wanda yayi aiki mai kyau min zakarin aw unsa mace ce ko namiji wa huwa mu'minun shi kuma yana mai imani shi yasa muka ce ya kamata mutum ya nemi ilimin abubuwan da za su tabbatar da shi a cikin addinin musulunci idan ka san ilimin da zai tabbatar da kai a cikin addinin musulunci kai yi aiki to sannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi aikinka a duk lokacin da mutum ya wani abu wanda zai hitar da shi daga musulunci to ko ya yi wani aiki Allah ba zai karɓi wannan aikin ba a nan sai Allah ya ce maka huwa mu'minu shi wannan mutumin yana mai imani Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce tabbas wannan mutumin za mu dadar mishi da rayuwar shi rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi a nan duniya Allah ya ce wala najziyannahu sannan kuma tabbas za mu san kaka musu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce za mu sakanka musu ladarsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kenan duk mutumin da ya aiki da abun da ya koya Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama Allah zai linka mushi linkin balinki akan aikin da yayi Allah yake cewa man ya'mal min as-salihat duk wanda yayi aiki na kirki daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala min zakarin aw untha daga mace ne ko namiji ne wa huwa mu'minun Allah ya ce wannan mutumin matakar da yana mai imani Allah ya ce fa'ula'ika ya dukulun aljanna wa'annan su ne wa'anda za su shiga aljanna wala yuzlamuna na ƙiran Allah ya ce kuma ba za mu zalunce su ba daidai da miskala zarratin daidai da ƙwayar zarra Allah ba za ya cuci ba ba za ya tauye aikin wa'anda suka yi aiki ba a shaida aikin da ka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ba zai manta ba Allah yana nan ya rubuta wannan aikin domin ya sakanka maka da shi ranar tashin alkiyama Allah yake cewa wallazina amanu wa'anda suka yi imani wa amilus salihat sannan suka yi aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sanudkhiluhum jannat Allah ce za mu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu suna gudana a cikin wannan aljanna Allah ce khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wannan aljanna wa'adallahi haqqan alqawlin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qilan wane ne wanda yake Allah zance zance mai kyawu zancen da ake cikawa Allah yayi alqawlin cewa lalle duk mutumin da Allah ya koya ya sanar da shi wani abu a cikin addinin musulunci yayi aiki da wannan ilimin Allah ya mushi alƙawalin cewa za ya sanya shi aljanna a ranar tashin alƙiyama sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa zance mai kyau Allah yake cewa faman kana yarju liqa a rabbihi duk wanda yake so ya haɗu da Allahn shi lami lafiya lau falyamal amalan salihan yayi aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan sannan kar ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka ko ɗaya tare da wani Allah yake cewa inni la ghaffaru Allah ya ce lalle tabbas ni mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana sannan yayi imani wa amila salihan sannan yayi aiki mai kyau sun mahtada sannan ya shiru ko ku sannan ya shirye ashe Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta ma mutanen da suke yin aiki da abin da aka koya musu Allah ya ce wa inni la ghaffar tabbas lalle ni zan gafarta ma mutane wa'anda suke yin aiki da abin da suka koya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su ashe yan uwa musulmi idan mun koyi ilimi wanda malam yake gaya mana a wannan littafin to bai isa ba dole ne wannan ilimin sai an ɗauko shi an zo an yi aiki da wannan ilimin a sannan ne ilimi ya cika ilimi a sannan ne aka cika manuhar ilimi domin dama ana koyan ilimi ne ba don kuma saboda a yi aiki da wannan ilimin a duk lokacin da ya zamanto ba a aiki da wannan ilimin to wannan ilimin zai kasance hujja ne game shi a ranar tashin alkiyama allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu yan uwa musulmi a shi duk mutumin da ya yi aiki domin ji irin tagomashi da irin lada da irin daraja da irin ɗaukaka da irin karamci da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma wannan mutumin a ranar tashin alkiyama haka kuma duk mutumin da bai yi aiki ba da ilimin da Allah ya bashi ko da ilimin da Allah ya sa ya zo ya koya a makaranta ko da ilimin da yake koya ma mutane to wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala zai wurga shi a jahannama ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah yake cewa a ta'amuruna nasa bilbir shin yanzu ku za ku hori mutane da su yi aiki mai kyau watan sauna anfusakum sannan ku ku mance kawunanku ku karanta ma mutane su yi aiki mai kyau ku karanta ma mutane kaza haramun ne kuma ku ku zo ku aikata wannan aikin Allah ya ce wa antum tatluna alkitab kuma ku ku ne masu karanta littafi ku ne masu karanta magana Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce afala taqilun shin ba ku da hankali ne ba ku hankalta mutum ya zo ya ɗauki ilimi a nuna mishi cewa ilimin nan ga Allah ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan kuma ya koyi wannan ilimin ya koma kuma ya ki aiki da wannan ilimin Allah yake cewa masalul lazina hummilu tawrat misalin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi ba su yi aiki da wannan ilimin da Allah ya ba su ba Allah ya ce kama sanin himari ya hamilu asfara kwatankacin jaki ne yana ɗauke da littattafai jakin da yake ɗauke da littattafai shi bai san mine ne bayan shi ba zai shiga ruwa zai shiga kwata zai yi duk abin da ya ga dama zai yi tsaye ya yi tsari zai yi tsaye ya tutu ba don komai ba saboda shi wannan littattafan da aka ɗora mishi babu bambanci a wurin shi da su da kara babu bambanci a wurin shi da shi da ciyawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya misilta mutanen da suke da ilimi ko mutanen da Allah ya ilmantar da su wani ilimi wanda ba su aiki da wannan ilimin Allah yake cewa watulu alaihim ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba su labarin allazi atainahu ayatina wani mutum wanda muka koya mishi ayoyinmu wani mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar ya zo makaranta ya ɗauki ilimi amma bai yi aiki da wannan ilimin ba Allah ya ce fansalaha minha sai ya zami bai yi aiki ba da ayoyin da ya karanta bai yi aiki ba da hadisan da aka koya mashi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa atba'ahu shaitan sai shaidan ya bi shi fa kana min al-ghawin sai kasance a cikin wa'anda suka hallaka cikin wa'anda suka tabe ashe wa musulmi rashin yin aiki da abin da muka sani na shari'a taɓewa ce sannan kuma biyayya ce ga shaidan Allah yake cewa walau shi ina da dai mun so la rafa'nahu biha wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mushi Allah ya ce da mun ga dama wallahi da mun daga daraj da shi a duniya da lahira da wannan ilimin walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi wannan mutumin ya zaɓi rayuwar duniya akan ta lahira wattaba hawa ya bi soye-soyen zuciyar shi fa mathaluhu ka mathalil kalb Allah ya ce misalin mutumin da muka ba ilimi bai yi aiki da wannan ilimin ba kwatankwacin shi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas Allah ya ce idan ka ba shi ma zai ma lallashi idan ka hana shi ma zai ma habshi yasa Allah subhanahu wataala ya kamanta mutumin da aka ba shi ilimi bai aiki da wannan ilimin ba kwatankwacin kare ne ya yi habshi idan ka ba shi zai yi habshi kuma idan ka hana shi haka mutumin da aka ba ilimi bai aiki da wannan ilimin ba idan ka jawo mishi aya zai ida ma wannan aya ya ci gaba da saban Allah shi idan ka jawo mishi hadisi zai ci gaba da karanta ma wannan hadisin ya ci gaba da kuma saba ma Allah shi shi yasa Allah ya ce walau shi ina la rafa'nahu biha da mun so Allah ya ce da mun daga darajar shi da wannan ilimin sai dai ya bi soye-soyen zuciyar shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya misalta shi da shi da kare a shi yan musulmi babu misalin da kai to zarti Allah subhanahu wa ta'ala ya sibbanta ɗalibin ilimi ko malami da cewa kare ne idan dai habbe aiki ba da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su tari ta zo domin ta yi mana bayani akan narko na azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada akan mutanen da Allah ya ba su wani ilimi ba su aiki da wannan ilimin ba abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya hito ya hitar daga wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ashadda nasi azaban yawmal qiyama mutumin da yake kowane mutum azaba ranar tashin alkiyama alimun mutum ne wanda ya zo makaranta an koya mushi ilimi ko ko mutum ne mai karantarwa amma lam yanfa'uhu Allah azza wa jalla bi ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala bai amfane shi ba da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mishi a ranar tashin alkiyama Allah haka hadisi ya fito daga Usama bin Zaidin yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yu'ta birrajul yawmal qiyamati fayulqa fin nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da mutumin da bai aiki ba da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a ranar tashin alkiyama fayulqa fin nar wannan mutumin sai a jewa shi a cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu Allah manzo Allah yake cewa yu'ta birrajul da a zo da mutumin da Allah ya ba shi ilimi bai aiki da wannan ilimin ba fa yulqa fin nar sai a jewa shi a cikin wuta fatan daliqu aqtabu batnihi sai jijiyoyin shi su laulaye fa yaduru biha kama yaduru al-himaru fi raha sai ya zanki wannan wannan jijiyoyin nashi sai su dabaibaye shi sai ya ta juyawa a cikin wa'annan jijiyoyin nashi yanda kasan yadda shakki yake juyawa idan ya samu sarari fa yashtamu ilaihi ahlun nar sai yan wuta su tattaru akan wannan mutumin wanda jijiyoyin shi sun laulaye shi yana juyawa a cikinsu sai su ce mushi ya fulan ya kai wani alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba ku bane a duniya kuke zuwa makaranta ba ku bane a duniya kuke cewa Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari fa yaqul sai ya ce bala haka nan ne kuntu amuru bil ma'ruf ina umarta ku da ku yi aiki mai kyau wala ati yace ni kuma bani wannan aikin wa anha 'anil munkar in hana ku yin aiki mara kyau wanda Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wa ati yace ni kuma in zo in yi wannan aikin bayan na hana ku ashe yan uwa musulmi kalubale ne a gare mu bai ishe mu kadai ba mu zo makaranta mu koyi ilimi sai ya zamanto duk abin da aka koya mana na ilimi mun yi kokarin cewa mun yi aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu aiki da ilimin da aka koya musu abu huraira yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa farkon mutumin da za a ɗauka a wurga shi a cikin wuta ranar tashin alkiyama shine mutumin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi amma bai aiki da wannan ilimin ba wanda allah subhanahu wa ta'ala ya koya mishi haka a wani hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da abu barza ta yan rawaito yake cewa mathalul lazi yu'allimu an-nas al-khaira wa yansa nafsahu mithlu al-fatilati tudi'u lin-nasi wa tuhriqu nafsaha yace misalin mutumin da yake koya ma mutane karatu mutumin da yake kiran mutane zuwa ga alkhairi amma shi baya aikata wannan alkhairin yana mantar da kanshi shi baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka ce mutumin nan kamar wata hitila ce za ta bada haske amma ita kuma ta ƙone kanta kenan duk mutumin da Allah ya bashi wani abu daga ilimi ilimin nan kaɗan ne mai yawa ne malami ne kai ɗalibi ne kai to babu wanda aka cire mahula matuƙar dai ka san wani abu na shari'ar musulunci ya zama wajibi mutum ya yi aiki da wannan abun da ya koya na shari'ar musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadisin da Huzaifa al-Yaman ya rawaito yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wailun manzon Allah ya ce wailun kwari da kwadazzabo na azaba sun tabbata liman la ya'lam ga wanda bai sani ba ga wanda bai je makaranta aka koya mushi sallah ba ga wanda bai je makaranta ba aka koya mushi zakka ga wanda bai je makaranta ba aka koya mai tsarki ga wanda bai je makaranta ba aka koya mushi yane ake azumi manzan Allah sai da ya ce so uku ya ce kwarin azaba ya tabbata ga wannan mutumin sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa wailun liman alima haka kwari da kwadazzabo na azaba sun tabbata ga mutumin da alima wannan mutumin ya nemi ilimi kuma ya je makaranta an koya mashi ilimi sun malaya amal sannan wannan mutumin bai yi aiki ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi manzan Allah sai da ya maimaita wannan magana sau uku ashe ba hutu ba ne ka zamna gida ba ka zuwa ka nemi ilimi ba uzuri ba ne ka ce rayuwar duniya ta hana ka koyi ilimin da zai sa ka yi wajibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka sannan idan ka je kuma ka koyi wannan ilimin shi ma ba hutu ba ne ba dole ka tashi ka yi aiki da wannan ilimin ashe yan uwa musulmi sai mun gama da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da muka sani na ilimi mu yi ƙoƙarin cewa Allah ya ba mu damar yin aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yawaita yi yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an manzo Allah yana cewa ya Allah lalle ni ina roƙonka ilimi mai amfani saboda shi ilimi ba wai tarin ilimi ne amfani ba a'a aikin da za ka yi da wannan ilimin shine iya amfanin da za ka karuwa da shi duniya da lahira shi yasa manzo Allah yake cewa ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ashe idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai roƙi Allah ya bashi ilimi mai amfani to da ni da kai mu muka yi cancantar mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita cewa a cikin hadishin shi sallallahu ilman nafi'a ku roki Allah ya ba ku ilimi mai amfani wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa kuma haka ku roki Allah ya kiyaye ku daga ilimin da ba zai amfane ku ba ilimin da zai zame ma hujjaka hujja a saka wata ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roƙi Allah ya tsarar da ku daga wannan ilimin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni da ilimin da ka bani wa allimni ma yanfa'uni sannan ka ilmantar da ni ilimin da zai amfane ni wa zidni ilman nafi'an yake cewa Allah ka ƙara mana ilimi ka ƙara mini ilimi mai amfani ashe wa musulmi ya zama wajibi mutum ya zanƙi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi sannan mutum ya zanƙi roƙon Allah ya bashi ilimi mai amfani sannan mutum ya nemi tsarin Allah daga ilimin da baya da amfani ashe duk ilimin da da mutum ba zai amfane shi ba duk ilimin da zai hana ka aiki a duniya to wannan ilimin ya kamata mutum ya goje shi mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga irin wannan ilimin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum daga cikinmu ya kamata a ce ya zanƙi yin addu'a Allah ya tabbatar da shi akan musulunci saboda imaninka da musuluncinka baka sani ba Allah subhanahu wataala zai iya jarraba ka ka rabu da imaninka ashe dole mutum sai ya gama da addu'a yana daga cikin addu'o'in manzan Allah yake cewa Allahumma ya muthabbit alqulub ya Allah mai kafe zukata Allah mai tabbatar da zukata yake cewa thabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik Allah ka tabbatar da ni akan da'akka Allah ka tabbatar da ni akan addininka ashe addini da muke ganin muna yi mu zo mu koyi makaranta a koya mana karatu mu yi sallah a shi wanda yake yin sallah ba wai zaɓin kan shi ne ba ko ku Allah ba baya san shi bane ya bar shi baya sallah kai ma za ka iya tsinta kanka wata ran kai ma rayuwa wani abu ya shagaltar da kai kai ma ka samu kanka ka zame baka cikin masu yin addinin Allah ashe a zo a yi ibada bai isa ba a zo a nemi ilimi bai isa ba dole sai an gama da addu'a Allah ya bada ilimi mai amfani Allah ya bada ilimi mai albarka Allah subhanahu ta'ala muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniya da lahira Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah muna neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani Allah duk ilimin da zai kasance hujja ne a gare mu ranar tashin alkiyama na a samu wuta Allah subhanahu ta'ala ka kare mu abinda muka karanta daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah